بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب باب قصوهم بم- مما تلبسون الإمام البخاري بادي يتي باب بادي اقصوهم مما تلبسون كتفاتا دبايونكو دما سمكو هدما مما تلبسون دقا إرن تفافن لكوكي ساوا إرن كاين دكوكي ساوا تو قيمة, ميجي- قيمة يارن كما هكا yaranka yana tsare maka shago to in ka sa kaya irinsa shi ma ya sa sai a shigo shago a kasa gane waye alhaji waye mai shago waye ba mai shago waye dan tsaron shago uqsuhum mimma talbasu musulunci daɗi gare shi sai aka ce uqsuhum ku ku musu ku tufatar da su mimma talbasun daga irin tufafin da kuke sawa wannan tarjamar da al-Imam al-Bukhari ya babin nan kenan fikihun da za a fitar kenan a cikin hadisan da al-Imam al-Bukhari zai kama mana a cikin wannan babu al-Imam al-Bukhari yace haddathana Muhammad ibn Abbad qala haddathana Hatim ibn Isma'il an Yaqub ibn Mujahid abi Hazra an Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu qala yace hadisi ya tsaya ga الو... ابن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت wannan dan sahab dan jikan sahabi ne eh ko babansa shine alwalid alwalid shi kuma dan ubada ubada kuma sahabin annabi sallallahu alaihi shine ubada ibn samit radiyallahu anhu qala yace kharajtu ana wa abi man huwa abuhu kenan عبادة بن الصامت الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه شيني يتشي يافي تتغدى بابنسا هم؟ ko kuma Ubadatu bin al-Walid bin Samit shine ya suka fita tare da al-Walid bin Ubadatu bin Samit ko yace natlubu al-ilma fi hadha al-hayy mun fita muna neman ilimi fi hadha al-hayy a waccan unguwar sai ya nuna wata unguwa fil ansari a cikin unguwannin mutanen madina in an ce alhayyu a larabci ana nufin tarin wata kabila mai unguwa kamar irin gidajen gidajen nan da ake yi gidajen abin nan me ake ce musu irin gidajen zurriya daya irin gidan nan ƙato sai ka samu ka je wani ƙauyen gabaki ɗaya gida biyu ne da gidan kwarau da gidan makau su kenan garin ƙarshe kuma sai ka ga kila akwai gidan garin ma da za ka samu gida ɗaya ne sai ya zama daga baya sun ci gaba sai ka ji ana ce ma garin sunan garin sunan wannan gidan sai ka ji ana cewa gidan kaza musamman garuruwan maguzawa har yanzu suna nan a haka to ya ce mun fita ni da babana muna neman ilimi a waccan unguwar ta mutanen madina kabla an yi haliku kafin su mutu kabla an yi haliku kafin su mutu fakana awwala mallaqina abul yasari sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon wanda muka fara haduwa da shi da muka je waccan unguwar shine wa shine abul yasar sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam shine shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ba ubatu bin samit bane kenan ko Ubada tubunul wali shi ne yake ba da labari cewa sun fita tare da babansa wa alwali dubin ubada ta bin salit shi tabi'u tabi'i ne babansa kuma tabi'i kenan kai dukkaninsu tabi'ai ne wa ma'ahu gulamun lahu abul yasiri yana tare da bawansa gulam bawa wa ala abi al yasiri burdatun sai muka ga wannan sahabin abul yasar ya sa burda burda abinda ake ce ma burda shine gwado mayafi kasan larabawa da sauran kabilu na kasashen waje su suna sa sai su sa izari sai kuma su sa rida'i to burda bango mai kauri shine ake ce masa alburdatu kun ga sunan ya kama da mai kamar yadda kake cewa rigar sanyi kuma ku gano ba rigar sanyi me sanyi ba albardu ba to sai ana ce mishi alburdatu kamar yadda kake cewa rigar sanyi da hausa mun fahimta ai to sai muka gan shi ya sa wani bargo haka mai kauri sannan kuma da me wa ma'afari sannan tare da wani tufafi da ake ce masa ma'afari shi nau'i ne na tufa da ana danganta shi zuwa ga wata kabila da ake ce musu ma'afir yana cikin tufafin mutanen yamen kun ga bai yi asin da asin ba ya sa burda sannan sai ya sa ma'afari kamar misali sai ka ce ka gan shi da riga ga ta dai kubta ya sa kubta mai aiki misali sai a ce ya sa mai ruwan ƙasa sai kuma ya kawo farin wando sai ya sa ga shi nan ana ganin kubtarsa ta buɗe wandonsa ba jallabiya ya sa ba domin jallabiya ita rufin asiri take da shi sai ta rufe wandon da kasa amma ita kubta ko kuma kano state ita kuma kawai sai ta bayyana wani irin wando kasa to sai misali sai ya sa riga doguwa amma ba ta kai kasa ba sai kuma kawo wando ba irin ta ba ya sa bai yi asin da asan bai ces kurege ko ba ces kurege ba kenan ya yi ces kurege wa ala gulamihi burdatun wa ma'asariyu shi ma bawan sai ya sa irin waɗannan kayan dukkaninsu sun yi ces kurege amma kuma me burda wancan burda wancan irin wandan wancan sannan burda wancan irin wandan wancan amma kuma duka daban-daban maimakon da ɗaya zai anshi na ɗaya sai ya asin da asin sai ya zama tun daga ƙasa har sama iri ɗaya to amma sai ba su yi haka ba aka samu bambanci faƙultu lahu ni sai na ce masa يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك yace yace ya ya ya babba irin girmama wannan larabawa magabata suna da ladabi mutum ba babansu ba ba alaka amma tunda babban mutum ne sai yace masa ya anni yace ya babba wato duk ɗabi'a ce mai kyau za ga ga ga yara kafin su girma duk wanda suka gani a irin al'adunmu duk wanda suka gani sai su rika ce mishi baba ko sai a rika ce mishi baba amma kuma banda fa irin na yanzu irin na masu tallan nan sai ka zo kawai ba kai komai ba ba farfara ko dai a tare da kai sai su kama ce maka baba baba siya a waje na ko reni ne uhu sai su kama ce maka wai baba wata ma ka girme ta ta girme ka ko ta haife ko zai ta ce maka baba ina shakka game da wannan baban nasu ko kuma ku gano ba to shine dai ya ce ya baffa ai da ka karbi burda bawan bawan nan naka sannan kai kuma ka bashi wandanka ka bashi ma'afariyinka ya zama kowanne asin da asin أو أخذت معافريه وأعطيته بغدتك كانت عليك حلة أو عليه حلة كاغنيكو سيدا أن يأسن دا أسن إن كتر أبردسا كباشي واندنكا كباشي معافريينكا ko kuma ka karɓo ma'afariyinsa kuka dai yi kuka zama kowa daidai a daidaita in wancan wancan zai ɗauka ya ɗau wancan in wancan zai ɗauka kuma ya ɗau wancan to da sai ya zama kowanne ya zama masa asin da asin la kana alayka hullatan aw alayhi hullatan ko kanat alayka hullatan aw alayhi hullatan sai ya zama kowanne yayi asin da asin an dace kayan ku sun zama iri kowa nashi ya zama daya fa masaha ra'asi da na faɗi haka sai abul yasari radiyallahu anhu sai ya shafa kaina wa qala sai ce allahumma barik fihi ya ce Allah ya masa albarka yabna akhi ya ce ya kai ɗan uwana basaru ainayya hataini wa sam'u uznayya hataini wa wa'ahu qalbi ya ce kaga idanuwa na guda biyun nan da jin kunnuwa na guda biyun nan wa wa'ahu qalbi sannan annabi sallallahu alaihi sannan kuma na haddace zuciyata ta haddace wa ashara ila niyati qalbihi sai nuni zuwa ga irin kashin nan ko kuma jijiyar zuciya yi haka yi haka nan wajen yi haka ya ce wa wa'ahu qalbi niyatul qalbi ke ya ce me annabi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa az'imuhum mimma ta'kulu ku ciyar da bayinku daga cin abin da kuke ci kada ka zama za a haɗa maka abubuwan daɗi shi kenan shi kuma bawanka ko yaranka shi kenan sai ka bashi haka nan sai ka kira wani ka aje mai zuwa ya siyo maka abinci a shagalinku shagalinku ake cewa ko zai je ya siyo maka abinci a shagalinku kullum za ka ci abincin rana abincin dubu biyu kake ci har da abin sha da komai da komai shi kuma shi kenan sai ka miƙa mishi naira hamsin sai tsallaka can ka je ka siyo wara ba daidai ba ne at'imuhum mimma ta'kuluna ku ciyar da su daga abin da kuke ci a aika daga gida a je a dauko kula kowa da da da flat ɗinsa ana zaune a shago ɗaya ya zuba nashi kai ma ka zuba naka shikenan ko ku ci tare a haɗa baki da shi wata rana a sama magani ka mutu tare kuke cin abinci in an zuba sai dai ku mutu tare wannan hikimomi ne na shari'a suke koya mana yadda za a zauna lafiya kowa da kowa waqsuhum mimma talbasuna sannan ku tufatar da su daga cikin abin da kuke sawa sau da haka ba zan yadda in musanja masa irin kayan da na sa ba kun san mutanen yaman su suka fi yin wannan ina jin a cikin laraba ba waɗanda ba su sa kaya masu kyau kamar mutanen yaman ko ba ku lura ba daga su sai mutanen mutanen murtaniya kai na mutanen murtaniya ya fi muni mutanen murtani ne za su sa wata riga kamar shet mai dogon hannu shet mai kwala sai su ɗauko malamalin wata mai aiki ba ku ganin su ba ku lura da wasu abubuwa sai su ɗauko sai su sa kawai za ka ga mutum ya sa irin wandan nan fantalo irin mai faɗin nan sai ya ɗauko shet babban malami fa shek sai ya ɗauko sai ya sa in ya ga dama kawai sai ya ƙi sa hula da wata malamalin duk aiki a jikinta ya bar irin farin yaji sai a ɗauko ruwan goron ruwan goron zare a yi aiki ko a haɗa ruwan gora da bulu irin dark ɗin nan shi ke nan sai mutum ya fito talabijin ya ta abin nan sai ka a rubuta shakwa ne kila ma ka sha karanta littafansa mutanen murtaniya kenan daga su ina jin a lalacewa kaya sai mutanen yaman su ko mutanen yaman mutum zai zo kawai shi kenan sai zo sai ya sa jallabiya ya sa ya jallabiya sai kawai ɗauko kwat sai ya ɗaura in ya ɗauko kwat ya ɗaura sai ya wani rawani haka kamar irin na irin ɗaurin mata ɗin nan ta baka ji bala'i to in waɗannan tufafin haka to irin shigar da suka yi kenan to shine shi kuma shi kuma wannan abin nan alwalid ubada ibn al-walid ibn samit sai kasa shigo kai dadi akwai mutane masu karfin hali su ba su iya ganin abu su kyale to shine yace haka to shine shi kuma sai kafa masa hujja da hadisi wa kana an utiyahu min mata'i dunya ahwanu alayya min an ya'khudha hasanati yawm al-qiyamah yace wallahi gara in bashi daga cikin abubuwan duniya shi ya fi sauƙi a gare ni da a ce ranar lahira a zo da ni da shi zai ɗibi wani abu daga cikin kyawawan ayyuka na na cuce shi sai a kwashe hakkina na kyawawan aiki a bashi dama inna ma hiyal hasanatu was sayyi'atu ko a lahira shine za a yi kisafi to wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi kuma ya dace da fiqhun tarjamar da yema babu cewa idan mutum yana da bayi ko yana da ma'aikata wanda suke masa hidima kuma su suke neman masa dukiya ba dadan su ba ba dadan Allah ya sa su ba to ina dukiyar za ta tafi amma sai ya gana ta gaba shi yasa in yaro aka dauka da wuya ake wanyewa lafiya shi yaron yana neman sa'an mai gidan shi ma mai gidan kullum kuma yana nan ya sa ido in aka ga ya sa ya canza kaya to akwai magana sannan kuma dama akwai magabta suna nan a gefe ai alhaji baka ga irin kayan da yake sawa ba shi ban taba ba ka iya sa wannan kayan kai a gaba na ran nan ma kai ma tela telan sai da ya buga shaddan nan ya ce ai wannan shaddan ta dubu ɗari da hamsin ce maziga shi yasa gayi nan ba a ci gaba amma da ana aiki da wannan ba za a samu matsala ba mun gane ai حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مغوان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا النبي صلى الله عليه وسلم يا قسن شيء ينا وصية بالمملوكين قباي خيرا سوى أي مصع الخير وصية دمان زال الله سمي بيجتشن وصيوين سينا سوى أقول دباي wa ya kulu yana cewa a tsimuhun mimma ta akulun ku ciyar da su daga abin da kuke ci wa albisuhum min labusikum sannan ku tufatar da su daga irin tufafinku wa la tu'azzibu khalqallahi azza wa jalla kar ku rika azabtar da halittar Allah daga cikin azabtar da halittar Allah kaban mutum yana yawo bai da tufafin sawa daga cikin azabtar da halittar Allah kabar dan adam ba tare da abinci ba shi yasa akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ud ya isa mutum zunubi ya tozarta wanda wajibi ne ya ciyar da shi wajibi ne kula da rayuwarsa amma kuma sai ya tozarta shi ya kyale shi to daga cikin waɗanda suka wajaba a kula da rayuwarsu akwai bayinka su suke ma yi maka hidimar kuɗin fa duk wanda yake maka hidimar kuɗi yanzu ba bayi muna magana kan yara a riƙa kawo fikihun yaran da ake ɗauka suna aiki a kyautata musu a yi tsari a yi tsari na muzaraba in ka ɗauki mutum shago cewa zai riƙa tsaron shago a yi tsari na muzaraba lokacin shi aka siya da damarsa da ƙwaƙwalwarsa sai a yi tsari duk wata za a yi lissafi ko wata biyu ko shekara ko wata shida ko kuma a yanka masa albashi duk musulunci ya yarda da wannan ko a yanka masa albashi yana da albashin shi sannan kuma bayan an yanka mashi albashi babu laifi ya rika cin wani abu daga cikin kudin shagon bil ma'ruf bil ma'ruf ba zai zo ya rika walbata kudi ba kuma yana balla bil ma'ruf zai bayan albashin shi da aka yanka masa zai rika cin abincin rana a cikin shagon yake zama zai zai ɗibi kuɗi ya je ya siyo abinci abinci mai kyau ba kuma abinci mai tsada ba mai kyau daidai gwagwada bil ma'arufi a gari a irin sa'o'insa in ya ci abinci kaza ba za a ce yayi almubazzaranci ba hakkin sani ba haram ya ci ba halas yake ci mun gane ai sannan kuma in ya dan ga wani dan abu haka ya dan zuciya irin na yan kasuwa haka shi kenan ya dan dan tsire ya ce a zare mishi tsinke daya duk a cikin kudin shago ba laifi ba ne sannan kuma yana da albashin shi amma shi ma fa bil ma'rufi ba kun ji ka'idar shari'a ta ce bil ma'rufi sannan ba laifi idan dan shago ne haka na provision akwai yan dan minti haka da waye wata rana wani dan abokin shi ya dauko ya dan zo ya dan dauko wani dan minti kwara daya haka ko dan biski ya ce da Allah gashi ka dan tauna ba laifi bane duk shari'a bata hana wannan ba sannan yana da albashin shi ko kuma a bari sai wata ya yi sai a lissafi ba a yanka masa albashi ba amma dai an ce to yana da percentage kaza na riba idan aka yi lissafi aka ga a wannan watan an ci riba dubu hamsin to sai aka sa ta gida biyu yana da rabi mai gida na da rabi ko kuma a raba gida uku mai gida na da kashi biyu shi kuma yana da kashi ɗaya duk yadda suka yi ittifaki suka yadda shi kenan kuma a rubuta a rubuta kada a yi sakaci da wannan in ana haka to abu zai tafi daidai kuma ba laifi bane a rika masa tsari a masa tsari in ana ganin kama akwai nau'i na safaha a tare da shi nau'i na dan rashin kwarewa ko wayewa a rayuwa a ce to albashinka duk wata an yanka maka dama dubu talatin ne to za a rika baka dubu ashirin dubu goma za a riga aje maka saboda kai ma nan gaba a yi maka freedom a baka an ce lokaci ya kure amma bari mu ƙara babi ɗaya babu sibabil abidi babin da zai yi bayani akan me hukuncin zagin bayi mutum yana da bayi kuma ya rika zagin su yana da yara masu masa hidima kuma ya rika kunduma musu zagi shine sibab fi'al حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعروف بن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك يتشي تابعي المعروف بن سويد يتشي ناجى سيدنا أبو ذر الغفاري صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة يا سن يا ساقا يا أسن دا أسن riga iri ɗaya wando iri ɗaya hula ma iri ɗaya shine hulla wa ala hulamihi hullatun sannan shi ma bawansa ya sa irin wannan kayan ba shi iri ɗaya kamar yan biyu fasa'alnahu an zalika sai muka tambaye shi me yasa kai haka faqala sai ce inni sababtu rajulan yace wallahi na taba zagin wani mutum ne fashakani ila annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya kai karata wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne sababtu rajulan bilal ne bilal ne shi ne rajulan din فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي من اعيرته بامه yanzu ma zaka aibanta shi ta bangaren uwarsa ya ce masa ne ibn sauda yace ya kai dan bakar mace قلت نعم شيء إيه ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم من زن الله صلى الله عليه وسلم يشي إن إخوانكم للي أنقوانكم خولكم سوني ما سكلا مكد دوشيكم خولكم سوني ما سكلا مكد دوشيكم ja'alahum Allah tahta aydikum Allah ya sanya su su zama a karkashin bayunku a karkashin hannunku suke a karkashin kulanku suke in Allah ya turo wani mai aiki a karkashin ka ya ci arziki a karkashin ka ba yana nuna Allah ya fi son ka bane shi kuma Allah bai san shi a'a Allah ta'ala haka yake kaddara abubuwa ya sanya wasu a karkashin wasu ya sanya wasu kuma a sama suke faman kana akuhu tahta yadayhi duk wanda dan uwansa ya kasance a karkashin sa falyut'imhu mimma ya'kulu to ya ciyar da shi daga abin da yake ci wal yulbisu wal yulbisu mimma yalbasu shi ma kuma ya tufatar da shi daga cikin abin da yake tufatar da kansa wala tukallifuhum ma yaghlibuhum sannan kar ku dora musu abin da zai rinjaye su sai a dauko kaya sai a ce daubuhum masara dauka sai ka dauka shine ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum duk wanda ka bashi aiki ka dora masa abin da zai bashi wahala to kai ma sai ka shiga ka taimake shi a shigo in aiki ya rincaɓe a shigo har da kowa da kowa a yi mun gane ai idan shugaba a wuri aiki ya rincaɓe ya fahimci aikin da aka dora ma wani ya masa yawa to shi kenan sai ya zo ya taimaka shi ma kawo gudunmuwa abin da ba a zata zai yi ba ko ana ganin a matsayinsa bai kamata ya yin wannan aikin ba to sai ya cira wannan izzar sai ya shiga kawai a riƙa yi da shi saboda a samu a ci nasara to kun ga wannan shine shine ka'ida ita ce ka'idar musulunci duk shugabancin mutum da waɗanda suke ƙarƙashinsa to a zauna lafiya ya kyautata musu duk abin da yake haƙƙoƙinsu ne ya tabbatar musu sannan kuma ya zama mai ihsani bayan ya musu adalci al'adul wajibu wal ihsanu mustahabbun haka malamai suka ce yin adalci wajibi ne ihsani kuma ka kyautata ma mutum shi kuma mustahabbi ne dukkanin su ana da bukatar su inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani ka gani ko Allah yana umarni da al'adl adalci al'adlu shine ita'u kulli zi haqqin haqqahu a ba kowane mai hakki hakkinsa Allah ka taimake mu